بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sare haduwar mu a wannan safiya safiyar Lahadi daya ga watan Rabi'in al-awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da sha uku ga watan daya a shekara ta 2013 ci gaba da karatunmu na siran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga littafin arruhik al-maktum na safiyar rahman al-mubarak fori a makon da ya gabata mun tsaya kan yadda yakin badar ya fara gadan-gadan kuma yau za mu tashi inda ya ce al-mubaraza haka ne? yau mubaraza shi ne fito na fito faƙad baraza ne bil muharaba ko cikin hadithin alwali don an ce mubaraza kuma alababin mufa'ala fito na fitan da wani ɓangare da wani ɓangare wato wani ya fito a tsarin yaƙi kuma ana nufin a yi yaƙi na ɗaiɗaiku wannan ya fito ya tinkari wannan wanda ya kashe wani sai kuma shi ma ya fito ma'ana mutum ɗaya da mutum ɗaya daga gefen musulmi mutum ɗaya daga gefen kafirai shi da ake nufi da mubaraza kafin a cakuɗe kuma a rincaɓe kowa ya hari wanda ke kusa da shi to shi ne ce wa kana haza أول قتل أشعل نار المعركة هذا دين yana ishara ne zuwa ga wancan abin da ya faru na farko na ɗaya daga cikin wato kafirai da ya taho zai sha ruwan nan ai mun yi magana akan al-aswad ibn abdul asal ibn abdul asad al-makhzumi ko da yace shi sai ya sha ruwan duk abin da za a yi ya taho bugu na farko hamza radiyallahu anhu ya ɗebe masa kafa ya ja yana jan gindi har ya shiga cikin ruwan yana ƙoƙari ya sha ɗin amma ya riske shi sai da ya ƙarasa shi a ciki bai sha ruwan ba to wannan abun shine isharar da yake nufi da haza ɗin da ya ce wa kana haza ai wannan abun da ya auku shine kisa na farko shine awwalu qatlin ash'ala naral ma'arka wanda ya kunna wutar yakin ta kama gaba ɗaya balbalbal in an ce ash'ala kamar ka ɗau ashana ka sa wani wuri shine ish'ali da larabci yawwa faqad kharaja ba'dahu thalathatun min khirati fursani quraish domin kuwa bayan wannan abin da ya auku to mutum uku daga cikin mafifita mahaya masu hawan doki su yaƙi daga cikin ƙurayshawa sai suka fito kanu min a'ilatin wahidatin su wannan mutum uku daga wato gida ɗaya suke wa hum su ne utbatu wa akhuhu shaiba wanda su biyun ibna rabi'a ya'yan rabi'a ne dama ba mai ne wannan mutum uku duka 'yan gida ɗaya ne akwai utbatu ibn rabi'a da kuma ɗan uwansa shaibatu ibn rabi'a na uku nasu shine alwalid ibn utba shine walid dan gidan wannan utba din ma'ana ga utba ibn rabi'a ga ɗansa alwalid ga kuma ɗan uwansa a shaiba daga cikin ƙurayshawa kafiran su suka fara fitowa falamman fasalu min as-saffi yayin da suka fito gaba wato gaban sahu talabul mubaraza suka ce suna neman wani ya fito ko kuma mutum uku su fito domin su kara da su shine ma'anan suka neman mubaraza fa kharaja ilaihim thalathatun min shababil ansar sai mutum uku daga cikin al'ansar mutanen madina daga bangaren musulmi a suka fito su ne auf wa mu'awwidh ibn al-harith da auf ibn al-harith da mu'awwaz ibn al-harith wa ummuhuma afra sunan mahaifiyarsu afra nan ba ana nufin ita ma ta fito bane ana ba mu labari ne cewa mahaifiyarsu sunanta afra wa abdullahi ibn rawaha da kuma abdullahi ibn rawaha wannan mutum uku daga cikin al'ansar su suka fito don su tinkari waɗannan mutum uku daga cikin waraishawa faƙalu sai suka ce su waɗancan mutanen maka kafiran sai suka ce man antum ku kuma suwaye ƙalu sai suka ce rahtun min al'ansar wata tawaga ce wasu mutane ne daga al'ansar ƙalu sai suka ce kaga wani ya nuna sunan ansar ana amfani da shi a lokacin nan hatta ana gaya wa kafirai ma waɗanda suke ‘yan mutanen da suke zaune suka tari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa sunansu al'ansar tun da kaga ba cewa suka yi mu daga al'ausu muke ko daga al'azarar ba sai suka ce min al'ansar ma'ana isti'imalin al'ismu shar'i suka yi amfani da shi ba su yi amfani da al'ismul ƙabali ba ba sunan kabila suka yi magana ba sunan shari'a domin al'ansar suna ne na shari'a yawwa ƙalu sai suka ce su kafiran sai suka ce da su a kifa'u kiramun e ku daidai da mu kuke mu ma daidai da ku muke shi ne ma'ana a kifa'u ma'ana ba mu rena ku ba malana bikum haja amma kuma ba mu da wata bukata dangane da ku ma'ana mu ba ku muke nema ba wannan kalma ce ba su rena su ba kalma ce ta girmamawa ma'ana ba su ce musu a a kai ku kuma ba ku isa ina ku ina ku yaƙe mu kaga da an yi wannan da sun nuna ta ɓangaren reni ne wanda wannan zai iya harzika mutum ya ce eh ɗin koma mai ayi amma sai suka ce mun yadda daidai da mu kuke mu ma daidai da ku muke za mu iya yaƙi da ku amma mu ba ku muke bukata ba ina fata muna gane me yake nufi sai ce wa innama nuridu bani ammina mu abinda muke so ƴaƴan ammunmu muke so ma'ana waɗanda muke da dangantaka ta jini da su daga cikin musulmi su muke nema suna nufin wa daga cikin muhajirun suke so kuma musamman daga cikin danginsu na jini a ƙuraishawan thumma nada munadihim sannan sai mai shela a cikinsu ya yi shela ya daga sauti a cikin kafiran kenan sai ce ya muhammad akhrij ilaina akiffa ana min qaumina ka fito mana da waɗanda suke daidai da mu daga cikin ƙauminmu daga cikin mutanenmu ƙuraishawa waɗanda muke ƙabila ɗaya da su faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƙum ya ubaida tabn al-harith ya kai ubayyat ibn al-harith wannan dan gidan al-harith ibn abdul muttalib yawa wa kum ya hamzatu wa kum ya aliyu sai kira waɗannan gwaraza guda uku manya a wajen yaƙi da ubaidatu dan gidan al-harith ibn abdul muttalib da kuma hamza shi ma dan gidan abdul muttalib da kuma aliyu dan gidan abi talib dan gidan abdul muttalib yawa radiyallahu anhum ajma'in falamma qamu wadanau minhum yayin da suka miƙe kuma suka kusanci waɗannan mutane qalu sai mushrikan suka ce man antum ku suwaye fa akhbaruhu suka ce kowa ya faɗi sunansa ni ne wane wannan ma ce ni ne wane wannan ma ce ni ne wane fa qalu sai suka ce antum akfa'u kiram daidai muke da ku daidai kuke da mu kuma ku mutane masu daraja kaji kafiri ne ke ga musulmi da zai yaƙa cewa kai mai daraja ne fabaraza ubaidatu wa kana asannal qaumi utba ibn rabi'a sai ubaida wancan dan gidan al-harith sai mubaraza da ma'ana suka yi tawari da shi da utba ibn rabi'a kuma dama shi ubaidatu shine asannal qaumi shi ne mafi girmansu a shekaru mun fahimci nan a sannu ma'ana siga ne da tafdili na sinnu yawwa a sannu ana faɗin haka a larabci wata rana an tambayi al'abbas ibn abdulmuttalib baffan manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai aka tambaye shi aka ce an wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manil akbar da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye babba Abbas ake tambaya mun san Abbas kuma baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi shi shekaru ya fi annabi shekaru sallallahu alaihi wasallam saboda ladabi na musulunci sai yake cewa huwa akbaru minni wa ana asannu minhu kun fahimci nan can ku ga hikima ta manya yawwa sai ce shi ne ya fi ni girma amma na fi shi shekaru saboda lafazin girma in aka yi itilaƙinsa aka ce wane shi ne ya fi wane girma za a iya ɗaukar kowace fassara zai ɗauki girman daraja ake nufi to don kada wani ya ɗauki cewa girman daraja abbas zai ce na fi shi girma sai a ɗauki ya mai da annabi sallallahu ƙasa da shi ku duba ku ga yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a shekaru ko an fi annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru to babu wani dan adam ɗaya da zai ɗaukaka kansa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai amfani da wannan dabara sai sai huwa akbaru minni wa ana asannu minhu to shine dan in nuna mana asalin amfani da kalmar asannu shine wannan yawa to sai ubaidatu ya ja shi da utbatu ibn rabi'a ɗaya kenan ko wa baraza hamzatu shaibata hamza shi kuma ya ja in ja da shi da shaiba shaiba dan uwan utba wa baraza aliyun alwalida aliyu radiyallahu anhu shi kuma ya ja da alwalid ibn utba kowanne ya samu nasa to mun saukacen ƙasa malamin yana cewa هذا على ما قاله ابن إسحاق wannan gwargwadon faɗin ibn ishaq kenan asira a littafinsa mashuri na sira shine yake faɗin yadda aka raba wannan ga wanda ya ja da shi wannan ga wanda ya ja da shi wannan ga wanda ya ja da shi su ukun nan wa fi riwayati ahmada amma a wata riwaya a riwayar al-imam ahmad a cikin musnad wa abi daud haka nan abu daud anna ubaidata baraza alwalid cewa ubaidata wanda ya ja da shi shine alwalid ibn utba ba shaiba ba ai ba utba ba da dan yayi ba da uban ba mun gane kenan a riwayar al-imam ahmad da kuma abu dawud wa aliyun aliyu kuma baraza shaiba shi ya ja da shaiba ibn rabi'a wa hamzatu baraza utba ai hamza kuma ya mubaraza da utba mun ga da abin yake a riwayarwa ahmad da abu dawud har yanzu wannan riwaya din na duba tana nan a mustadrak na hakim al-hakim shi ma haka ya ruwaito wannan a cikin mustadrak al-imam hakim wa sahahu kuma yace riwaya ce sahiha kuma waccan ta abu dawud din da ta al-imam ahmad ita ma alhafiz ibn hajar al'askalani a cikin fatahul bari ya ce riwaya ce sahiha mun gane wannan yauwa sannan har ma ya kawo shi ibn hajar ya kawo wata riwaya daban da za ta karfafa wannan wadda at-tabarani ya ruwaito da isnadin hasan kamar da shi alhafiz ibn hajar ya faɗa cewa isnadin ta hasan ne daga aliyu radiyallahu anhu daga bakinsa yana faɗi yana cewa أعنت أنا وحمزة عبيدة ابن الحارث على الوليد بن عتبة دني دا حمزة موني مكا تيمكي عبيدة بن الحارث أكن الوليد كنا قانا أبن لأن هنا من سوى عبيدة دشيد وليد سكي جاء إنجا يو كمر دوان الرواية أحمد دا أبو داود تنونا دا كما حاكم kamar shi ne tabarani shi ma ya kawo wannan riwaya daga bakin aliyu yake faɗi da bakinsa wannan ya nuna cewa riwayar ibnu ishaq ba ita ce rajiha ba wannan riwayar ta ahmad da abu dawud da hakim da tabarani ita ce mafi ƙarfi kamar da ibnu hajar ya faɗi a cikin fatul bari cewa ita ce ta filin jayi domin za mu ji me yasa ya ce a antu ne da hamza mun taimakawa za mu ji yadda abin ya gudana ne biyu daga cikinsu sirrin jayi nasu sun kashe fat ɗaya lokaci guda ɗayan kuma sai da aka yi jina-jina sannan sai mutum biyu daga cikin musulmin waɗannan a cikin guda uku suka zo suka taimaka wa ɗayan na uku suka ƙarasa wancan kafirin sai ya zama cewa an kashe kafiran guda uku lokaci guda amma sai da ɗayan ya sha wahala har ma bayan kwana biyar ya rasu daga cikin musulmi mun fahimci abin wanda kuma ya mutum shine ubaida domin tabbas da hamza da aliyu sun ci gaba da rayuwa hamza sai a uhud aka kashe shi aliyu ko kuma mun san a labarin sa yadda yake mun gane ko yawwa don haka wannan riwayar ta al-imam ahmad da abu dawud da al-hakim da kuma wato at-tabarani ita ce riwaya sahiha dangane da tartibin waye ya kama da waye ya ja da wani waye ya ja da wani to mu koma sama sai ce wa amma hamzatu wa aliyun falam yumhila qarnaihima in an ce qirnu shine abokin fadanka shine qirninka yawa tsaranka yau daga karni ne amma ana faɗin ana kiransa ƙirin da kasaran ƙafin yauwa fa'amma aliyun fa'amma hamzatu wa aliyun falam yumhila su da hamza da ali ba su wata ba shi ne falam yumhila ba su saurara ba ƙirnan hima ba su saurara wa abokan faɗannan nasu ba an ƙatala huma ba su saurara musu ba nan da nan suka kashe su ma'ana far ɗaya suka yi musu kwaf lokaci guda wa amma ubaidatu amma shi ubaida fakhtalafa bainahu wa bain qirnihi darbatani sai da aka yi musanyan bugu daya ma'ana kowane kai bugu biyu daga kowa ma'ana wannan ya kai wannan bugu wannan ma kai wannan bugu kuma kowanne aka same shi su ko wadancan da Aliyu da Hamza ba amma same su ba kwaf daya suka yi wa abokan abokan yakin nasu nan da nan suka kashe su mun da gane abin da ake nufi yawwa to shi ne ce fa'azkhana kullu wahidin min huma sahibahu kowanne sai da ya ji ma ɗan uwansa ciwo shi ne fa'azkhana ya kai matuƙa wajen yi masa mummunan ciwo yawwa sun makarra aliyun wa hamzatu ala utbata faƙatalahu to kaga taimakon da suka yi kenan ko yawwa to shi ne sai aliyu da hamza suka kawo hari nan da nan akan shi utba suka kashe shi akan wannan riwaya ta ibn ishaq cewa utba ne kenan aka kashe domin a kan cewa shi ne ya mubaraza da wa ubaida yawwa kuna bi kenan wahtamala ubaidata sai suka dauki ubaida wa qad quti'at rijluhu an yanke masa kafa sakamakon wannan yaki falam yazal daminan bai gushe ba ba shi da lafiya shine maridan shine zamin abin nan daminan ga ya fassara mana kasa bai gushe ba ba shi da lafiya hatta mata bis safra har ya rasu a wurin da ake ce ma as-safra ba'da arba'ati aw khamsati ayyamin min waqa'ati badr har ya rasu bayan kwana hudu ko biyar da yakin badr hinama kana al-muslimuna fi tariqihim ila al-madinati lokacin da wato musulmi suna kan hanyar su zuwa madina bayan an gama yaki muna fahimta ci gaba da bada labarin lokacin da ya rasu ne wannan yau mun gane dai yanzu ko a riwayar ibn ishaq ga yadda ya tsaro mutanen wacce riwaya kuma da muka ambata wadda ibn hajar ya nuna sahihi ya ce ga yadda abin yake wa ala an wa kana aliyun har aliyu radiyallahu anhu yuqsimu billahi yana rantsuwa da Allah inna hadhihi al-aya nazalat fihim cewa wannan wannan aya dangane da su ta sauka ku gyara yuqsimu billahi inna ya kamata ba annaba in maganar rantsuwa ta zo ba a cewa anna sai inna ya shahadu arba a shahadatin billahi innahu mun gani bai ce annahu ba in dai rantsuwa ta zo to dole anna ta zama maksura la ta kunu maftuha tsayi aliyu radiyallahu anhu yana rantsuwa cewa wannan ayar ta sauka ne dangane da su ma'ana su ake nufi inda Allah maɗauki ke cewa hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim waɗannan abokan husuma ne guda biyu da suka yi husuma dangane da ubangijinsu wannan riwayar kuma wannan ya faɗe ta ne haka amma asalin riwayar al-Imam al-Bukhari ne ruwaito ta a cikin Kitabul Maghazi a sahihin sa anna Ali radiyallahu anhu cewa Ali radiyallahu anhu qala yana cewa ana awwalu man yajthu bayna yaday ar-Rahman wannan bashi asali littafin aliyu yana cewa ana awwalu man yajithu bayna yadayir rahman ni ne na farkon wanda zai durkushe tsakanin ubangiji mai rahama mana ya durkusa akan guyoyinsa shine yajithu man ce jatha shine nil down ya dora guyoyinsa a ƙasa a lil khusumati yawm al qiyama domin yin husuma a ran tashin al qiyama wa kana qais ibn ubadata dama qais ibn ubada yana cewa an rutu daga gare shi yana cewa wa fihim unzilat dangane da su waɗannan mutum uku da suka yi mubarazan nan suka tinkari kafirai wannan ya kashe kowa ya kashe nasa dangane da su ne Allah maɗauke saukar da wannan aya hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim wannan yadda al-imam al-bukhari ya rawaito ki ne ce humul ladhina barazu sune waɗannan da suka yi wato mubaraza ranar yakin badar wannan dai karfafa karfin maganan nan ne cewa lalle aliyu yana cikin waɗanda suka yi mubarazan nan kuma an saukar da wannan aya domin shi magana saukar da aya a cikin alkur'ani zaka rika ji ko kuma a littafan tafsiri za ka ji aya an ce nazalat fi fulanin wa fulan ko nazalat fi waƙi a ce kaza wa kaza aya kaza ta sauka ne akan kaza ana nufin wannan abin shine sababin nuzuli mun fahimci abin to amma da maganganun malamai akan wannan ba ana nufin a lalle ya zama sababin nuzulinta wannan waƙi'atu ainin guda ɗaya ba ana nufin tana daga cikin waƙa'i ɗin da ake fassara ayar da ita domin akan sami waƙa'i ko abubuwa da suka auku fiye da guda a ce saboda su aka saukar to ko malamai su ce ta'addadan nuzulu ko kuma su ce abinda ake nufi da nazalat fihi ma'ana mimma yufassaru bihi al-aya yana daga cikin abinda ake fassara wannan aya cewa kaza da kaza mun fahimci abin tunda riwaya ta zo da ita ta tabbatar to haka abin yake kamar da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi طيب الهجوم العام muje mu koma littafin babban hari da na rikicewar abu da cakudewar abu bayan an gama mubaraza ba kuma sai a cakude gaba ɗaya ba kowa ya kai hari ga wanda ya samu to wannan shine ake nufi da alhujumul am in an ce hujumi shine kaiwa hari al'am ga mamme wanda ya shafi kowa da kowa yace wa kanat nihayatu hadhihi al mubaraza bidayatan sayyi'atan bin nisbati lil mushrikin farkon wannan a ƙarshen wannan mubaraza da aka yi ta fito na fito guda biyu da guda uku nan da aka yi to ya zama ita ce bidayatan sayyi'a mummunan farawa ta zama ga su mushrikai domin ko ba haka bane sun turo mutum uku zarata da ake ji da su gashi an juye su a ƙasa ji sun mutu iz domin kuwa faqadu thalathatan min khirati fursanihim sun rasa mutum uku daga cikin manya mafifita wato gwarazan mahayansu masu yaƙi wa ƙadatihim kuma shugabanninsu daf'atan wahida karo guda lokaci guda don haka da suna ganin wannan fastashatu ghadaban sai ku suka harzuka da fushi shine istashatu ana cewa mutum istashata ghadaban idan ya rikice da bakin ciki fushi ya ruda shi ya rasa ma me yake yi shine ma'anan a larabci ana cewa istashata ghadaban wa karru alal musulmin karrata rajulin wahidin nan da nan ko sai fushi ka san shi kuma fushi yanzu nan zai an giza ka je ka aikata abin da baka ma tsara shi ba suna ganin abin da ya auku dinnan sai suka zabura suka yi kan musulmi gaba ɗaya suka auko wa musulmi wa ammal muslimuna su ka musulmi fa ba'da an istansaru rabbahum bayan sun nemi taimakon ubangijinsu wastaghafuhu sun nemi agajinsa wa akhlasu lahu sun masa ikhlasi wa tadarra'u ilayhi sun kaskadar kansu gaba daya gare shi talaqau hajamatil mushrikin almutataliya sai suka tari wannan hari na mushrikai wanda yake daya bayan daya shine mutataliya a jere da aka kawo musu kakof a lokaci guda suka tare su wa hum murabitun fi mawqi'ihim su suna tsaye a wurin su suna dako shine murabitun suna dako a inda suke basu motsa ba suna jiran a zo a same su cikin natsuwarsu kenan waƙifuna mawqifan difa'i suna tsaye tsayuwa ta mai kare kansa shine mawqifan difa dama in kana jin labaran yaƙi akwai lafuzza da ya kamata ka gane an ce hujumi ana nufin mai attack yau akai hari difa'i kuma shine kare kai yawwa to shine abin da yake nufi su waɗancan kafirai sun taho musu za su kawo hari su ko musulmi suna cikin natsuwarsu suna kallon ta ina za a zo musu tukuna kuma suna shirin kare kansu to shine mawqifar difa wa qad alhaqu bil mushrikina khasa'ira fadihatan kuma sun yi wa waɗannan mushrikai in an ce alhaƙo bihim sun riskar musu ma'ana sun haifan musu sun auka musu hasa'ira hasara hasara fadiha mai yawa ƙwarai mai tsanani mai kuma muni in an ce abu fadih ana nufin mummuna ma'ana sun ji musu ciwo mummunan ciwo wa hum yaquluna a halin lokacin da su musulmi suna cewa ahadun ahadun shine ahad ahad wa suke nufi Allah subhanahu wa ta'ala kaga kullum mutum kada ya fita daga lamarin da yake ciki kowane iri ne duk yadda ransa ya ɓace kome yake ciki to ya zama yana tare da Allah Allah la ilaha illallah nan ba a barinta to ar-rasulu yunashidu rabbahu matashiya ta gaba ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kama addu'a yana roƙon ubangijinsa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakana منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف labarin ƙarshe da muka ji nasa ai shine lokacin da daidaita sahun nan ko na mutane yawwa ko kuma kai lokacin da ya kira waɗannan su zo su mubaraza amma kafin nan dama ya daidaita sahu na mutane a bayan ya koma daga wannan daidaita sahun mutane da yayi yunashidu rabbahu sai ya kama kuma yana roƙon ubangijinsa in an ce yunashidu yana ta magiya yana ta magiya ya Allah don kaza ya Allah don sunayenka ya Allah don sufofinka shine ma'ana yunashidu rabbahu ma wa'adahu yana ta roƙon ubangijinsa abin nan da ya masa alƙawari minan nasri na taimako da ya ce zai masa wa yaqulu yana cewa ku duba fa ku gani annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma an bashi busharar za a ci nasara amma bai daina addu'a ba don ya nuna mana cewa dan adam duk halin da ya shiga baya barin addu'a ko kana ganin gashi ka kusa cin nasara a abu to karka saki addu'a kai ta addu'a Allah tabbatar da kai ko dan ma in ka ci nasara din ka gode wa Allah yawwa don haka kai ta addu'a ya Allah kai mini ya Allah kai mini Allah kuma yana son wannan abu kuma dama yana daga cikin wuraren da ake karɓar addu'a lokacin da aka yi sahu sahu za a yi yaƙi addu'a tana karɓuwa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma anjiz li ma wa'adtani Allahumma inni unshidu anshuduka ahdaka wa wa'dak ya Allah ka zartan mini da abin da kai min alƙawari ya Allah ina roƙonka wannan alƙawarinka da kai mini yawa abin nan da kai min alƙawari shine ahd da wa'd din ma'anar su daya hatta idha hamiya alwatis har sai da wato yaki ya kai ya kai tsananinsa asalin wannan kalma matsal ne wato karin magana ne larabawa suke yi a ce hamiyal watsisu idan abu ya tsanani shi ne ake cewa hamiyal watsisu asalin abin da ake nufi alwatsisu shi ne murhu ko kuma ɗan kutun nan da ake sa garushi da ake gasa biredi ka gaba inda ya kai shi zafi ko ba ka ba don aka ce hamiya ya yi zafi ko a ce murhu ya yi zafi ma'ana kenan abu ya kai ganiyarsa karin magana ne ga wata ma bayanta ya ce hatta idha hamiyal watsisu wastadarat rahal harbi kuma wato yaƙi ya kai tsananinsa shi ma dai ma'anarsa kenan in an ce raha shine injin nika da ake nika abubuwa na larabawan da akan sa doki yana zagaya kamar yadda ake mazar kwaila yawa da ke yanzu duk ba san yadda ake da ba ko ana zagayawa ko doki ko jaki a dora masa wani abu ana nika da shi da laraba akwai abin da suke nika da shi irin wannan shi ake ce maraha to wannan irin wannan abun idan ya zama cewa istadara yana zagayowa to istadara rahal harbi ana nufin yaƙi ya kai matuƙarsa ya tunkaro ba zancen ja da baya kuma ya kai ganiyarsa duk ma'anarsa ɗaya bishiddatin ya yi tsanani wahtadamal qitalu yaƙi kuma ya zafi ihtad alhadmu shine ma'anan zafi ana cewa hadaman nahar zafi yayi zafi lokacin rana ko a ce rana zafin rana ya yi tsanani shi ne ake nufi da hadama to aka ce ihtadama shai'u bi ma'ana hamiya shi ma dai ya yi zafi ma'anarsa wa balagatil ma'arakatu qimmataha kuma yaƙi ya kai ƙololuwarsa ku duba ku ga yadda larabci yake da faɗi abu ɗaya ne ake so a faɗa amma an faɗa mana shi da hanyoyi guda hudu kowanne kuma don ya nuna mana wato yadda abu yake da ƙarfi da kuma wato ya kai ganiyar zafinsa mun dai fahimci waɗannan ko idza hamiya alwatisu wastadarat rahal harbi bi shiddatin wa ihtadama alqitalu wa balaghat alma'rakatu qimmataha yawma qala ma'ana yayin da yaga yaki ya kai yaki tsananin ya kai tsanani an riga an rincabe qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace اللهم إن تهلك إن تهلك هذه العصابة هذه العصابة يا الله إن أك هلك waɗannan ko wannan ƙungiya wannan taron jama'a ɗan kaɗan da suka fito suke yaƙi in har aka kashe su alyauma a yau ɗin nan aka kashe su la tu'badu to fa baka da wanda zai bauta maka a bayan ƙasan nan la ilaha illallah duba ku ga da annabi sallallahu alaihi wasallam yake irin wannan kun ga wannan babbar magiya ce yau ya Allah wannan fa su ne al'ummar musulmi su kenan ya Allah duk duniya ba wasu kuma banda su sai ‘yan kaɗan da suka rage a madina in har aka kashe su to shi kenan kuma fa ba za a bauta ma ba Allah ya san insha Allah kuma dama za a bauta masa shi ma manzo Allah sallallahu ya san za a bada nasarar amma ibada ce wannan addu'ar a yi ta saboda a sami natsuwa da kwanciyar hankali Allahumma in shi'ta lam tu'bad ba'da al-yawmi abadan ya Allah in ka sofa to bayan yau kuma ba za a bauta maka ba wa ba laga filibti hali ya kai matuƙa wajen wannan ƙasƙantar da kai da kuma roƙo shi ne ibti hali ƙasƙantar da kan da yake alaƙa da roƙo yauwa ba mun san mu bahala ba wannan ya fito wannan ya fito a yi addu'a a ce Allah tsine mai ƙarya shi ne mu bahala yauwa sunanta kenan asali hatta saƙaƙa rida'uhu kai har sai da mayafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗo an manki bihi daga kan kafaɗarsa ya yi ƙasa faraddahu alaihi siddiqu abubakar yana bayansa dama ya kama mayafin nan da nan ya mayar ya rufe jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa ƙala sai ya ce masa hasbuka ya rasulallah ya ishe ka ya rasulallah alhahta ala rabbik kayi naci sosai ga ubangijinka ma'ana kayi naci kayi naci ka roƙa ya ishe ka haka ya rasulullahi saboda ya ga yadda abin ya kai matuƙa annabi sallallahu alaihi har yana faɗin irin wannan kalmomi na cewa to fa in aka kare fa ba mai bauta maka ya ubangiji ai kaga abin ya girma yawwa to shine sai yazo ya taimaka ya tsaya mayar masa mayafin ya kuma ke gaya masa ai hakuri haka ai insha Allahu addu'a ta isa inda ake so kuma za ta karbu kamar yana gaya masa haka ne kwantar masa da hankali har malamai suke tattaunawa anan cewa ya aka yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne shugaban masu natsuwa na duniya shi ne ya fi kowa natsuwa in kowa ya shiga tashin hankali gare shi yake komawa ya nemi natsuwa su ko ya aka kuma yau shi ne za a nuna masa ma'ana za a nutsar da shi a kwantar da hankalinsa shi ne malamai a cikin littafan sira suke cewa wannan wani abu ne na ɓangaren insaniya annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yaƙini na tabbas za a ci nasara haka ibada yake yi yana ɓangaren haufi ne abubakar kuma yana ɓangaren raja'i gane yawa kuma dama a kowane abu ana son a haɗa ga haufin ga raja'i ba raja'in ya rasa gaba ɗaya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan shine shugaban masu raja'i shine shugaban kuma masu haufin Allah maɗaukaki masu tsoron Allah an gane wannan don haka annabi shi abubakar yana kallon bangaren raja'i ne da idan raja'i yake kallon abun shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana kallon sa da idan khaufi kafin abun ya kai ga inda za a bayyana komai ya bayyana yau da haka ba matsala bane wa arhallahu wa auhallahu ila mala'ikati a lokacin ne kuma sai Allah yawo mala'ikunsa wahayi anni ma'akum cewa ni fa ina tare da ku Allah ne ke ga mala'iku anni ma'akum ina tare da ku fa thabbitul ladina amanu ku tabbatar da digadigan muminai ma'ana ku je ku yi musu abin da zai ba su natsuwa da kwanciyar hankali kafafunsu su tsaya kada a razana a ce za a juya baya a gudu sa'ul fi qulubil ladina kafaru ru'ba su ko waɗanda suka kafirta zan jefa tsoro a cikin zukatansu shikenan an ci nasara yawwa madad ya zo daga Allah wa auha ila rasulih sannan Allah madauke wahayi zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifi cewa zan karfafe ku shine mumiddukum zan kare ku bi alfin da guda dubu min mala'ika ma'ana mala'iku guda dubu murdifina suna masu bin bayan ku in an ce ardafa ya biyo shi a baya yawwa kuntu radifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko inji mu'adh yawwa um ai ma'ana innahum ridful lakum za su zama sune masu karfafa ku ta baya au ko kuma abinda ake nufi da murdifin ko dai a ce za su karfafe ku ku muminai mala'iku za su biyo ku ta baya suna taimaka muku ko kuma a wata fassarar abinda ake nufi au yardufu ba'dhum ba'dan arsalan sashen su zai karfasu sashe su biyo ɗaya bayan ɗaya in aka ce arsalan mutane sun fito arsalan ana sun fito tawaga tawaga wata tawaga tana bin wata ba daf'atan wahida suka taho suka kankange haka ba sai a sako misali kaman goma su yiwo gaba ko ɗari su yiwo gaba sai sun zo sun yi wani abu sai kuma wasu ɗari su biyo bayan su sai wasu ɗari su biyo bayan su har dubin ta cika shine ma'anan arsalan yawa gungu gungu ko kuma a fassara ta farko su taho gaba ɗaya dubu ɗin su lincaɓa gurin gaba ɗaya duk abin da za a yi ma'ai mun fahimci wannan yawwa ma'ana la ya tuna daf'atan wahida wannan ƙarashin bayanin ma'anar arsalan ne cewa ba lokaci guda suke zuwa ba ina fatan kun gane abin yawwa to sannan sai ke cewa kuma nuzulul mala'ika ga inda mala'iku suka zo وأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم يا وني جنجدي يلف إيده شنو إغفاء إن أنت أغفاء يلف إيدنسا يلينش إيده alamar saukar da wahayi a lokacin mun fahimci abin bayan an saukar masa kai da wahayin sai wannan linshe idan linshe ido guda daya sannan sai ya bude dan ya bada bushara ga zuwan mala'iku ma'ana daga yin addu'ar kenan yana rintsa idansa kaɗan allah maɗauki ya amsa kuma ga mala'ikun sun zo to yin za mu ji sun marafa a ra'asa hufa ƙala sai ya ɗaga idansa kuma sai yake cewa abishir ya ababakarin ya abubakar ina maka bushara haza jibrilu ga jibrilu nan ya zo ala sanayahun na ƙo'o a haƙwaransa na gaba ma har ga ƙura ƙura ta yaƙi ta bayyana a haƙwaransa na gaba amma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga Abubakar radiyallahu anhu ai al-ghubar shine an-naq'u asalin naq'u shine al-ghubar tufiru an-naq'a wa fi riwayati ibn ishaq a riwayar ibn ishaq abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshir ya ababakr ya abubakar inni maka bushara ataka nasrullah taimakon Allah ya zo ma ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya himmatu da wannan abokin nasa gaba ɗayan su fa yake gayawa amma yake ware shi yake gaya masa wannan magana shi da shi har ma yake cewa ataka nasrullah wato taimakon Allah ya zo maka kamar cewa ba kowa agun wajen yakin sai shi ya za a ce wannan mutumin ba shi da daraja agun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai yi ba yau to shine sai ke cewa ataka nasrullah هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده ga mala'ika jibrilu nan yana riƙe da linzamin dokinsa yana jansa wa alasana ya hunnaq a haƙwaren gabansa kuwa ga ƙura nan ta bayyana sun makarajar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzan Allah sallallahu sallama ya fito min babil arishi ya fito daga wannan tun da dama tare suke a cikin wannan ɗaki tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da abubakar wa huwa ya thibu fi dar'i ya zabura a cikin wato silkensa ma'ana ya sa silkensa shi ma za a fita yaƙi da shi ashe wannan ɗaki da aka yi na cewa ya zauna ba ana nufin ba zai yaƙi ba yau shi ne shugaban yaƙin gaba ɗaya kuma zai ba da misali tun daga mala'iku sun zo ba zancen kuma a saurara wace kariya kuma za ka tsaya ana baka mun fahimci abin aiko yau maganar a koma daki a saurara ta kare shine annabi sallallahu alaihi ya fito yana shi ma wa yaqulu yana cewa sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur yana karanta wannan aya daga suratul qamar eh sayuhzamul jam'u wannan taron za a rinjaye shi za a kada shi za a kare shi wa yuwalluna ad-dubur kuma za su juye baya kowa zai kama gabansa su kafiran kenan thumma akhadha hafnatan min al-hasba'i sannan sai ya ɗebi cikin tafin hannu ɗaya na ƙasa rairayi wato mai tsako-tsako shine hasba yauwa ya ɗebe shi fastaqbala biha quraishan ya tinkari qurayshawa lokacin ma'ana ya tinkari kafiran inda suke wa qala yake cewa shahatil wujuhu fuska tayi muni shine ma'anar shahat qubbihatul wujuhu ma'ana fuskokin ku Allah ya munana su shine ga kafiran warama biha ya kuma watsa wannan tafi guda fa ya ɗebi tafin hannunsa guda na rairayi da tsakon kwayi a ciki sai ya watsa inda kafiran suke tsakaninsa da nisa da su yawwa amma ya watsa bari menene ya faru wara ma bi hafi wujuhihim ya watsa wannan wato ƙasa ko tsakwaikwai a fuskokinsu fama min al-mushriki na min ahadin babu wani guda ɗaya daga cikin waɗannan mushrikai illa asaba ainihi wa man kharaihi wa famahu min tilkal qabda sai da wannan dunkule daya shine qabda guda daya wato wannan tafin hannu guda na tsakwaikwayin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya watsa to babu mutum daya sai face wannan tsakuwa ta fada idansa sallallahu alaihi wasallam shine Allah wa fi zalika to a lokacin ne Allah madauki saukar da fadin sa da yake cewa wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama yayin da kai harbin nan ma'ana yayin da kai jifan nan ka watsa tsakoyoyin nan yayin da kai wannan nan ba a nufin rami na kibiya ana nufin wannan watsa tsakon koyi da yayi a fuskokin kafirai yayin da kai wannan ba kai kai ba Allah ne kun fahimci wannan ta anan akwai wata magana tana da alaka da babin imani da kaddara na taɓa gaya mana wannan darasin tafsiri ina ji akwai wasu mutane da ake ce ma jabariya ko mun taɓa mun sha zancen su su suna cewa a aƙida su Allah subhanahu wata'ala shine ke yin komai daga cikin abin da dan adam yake mana dan adam ba shi da wani aiki da za a dangana masa duk Allah ne kawai yayi shi yasa ba su yadda da kaddara sun yadda da kaddara sun tabbatar da ita har sun wuce wuri wajen tabbatar da kaddara kun gane zancen har suke cewa duk wanda ko in ka sha ruwa to kawai haka Allah ne ya saka baka da wani tsari naka in kai abun kirki haka Allah ya saka in ka sha giya haka Allah in kai ko me kai to Allah ne ya saka ba komai kuma baka da zunubi ba ma za a kama ka da wani laifi ba kun ga su da suka kai wajen mummunar fahimtar su a imani da kaddara sai suke cewa daga cikin dalilansu shine wannan faɗin wannan ayar ai gashi Allah ya ce wa ma ramaita id ramaita walakin Allah harama ya zaka ce akan wannan sun ce yayin da kai jifan nan ba kai kai jifan ba Allah ne jifa ya za ku ce wannan ayar hujja ce gare su za mu ce a to amma ya za mu yi raddin ta ina ya za ka gaya musu cewa wannan aƙida ta su kuskure ce malamai sun musu raddi suka ce ai kamar da na sha gaya mana ibn timiya yana cewa babu mai wata bidi'a da zai ɗau wata aya ta ƙur'ani ya kafa hujja da ita akan bid'a sa sai face a cikin ayar an samu abin da zai ruguza masa aƙidarsa mun gane ibn timiya ke cewa ai farkon ayar ya lalata musu komai tunda farko sai da Allah ya nasabta jifan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ma ramaita id ramaita lokacin da kai jifan nan ba kai kai ba Allah ne yi kaga sai da fara kafin ya kore bai yi din ba sai da ya tabbatar masa yayi tukuna ai ko dace tunda haka ne ko wannan magana ta kuma duk ta faɗi ashe abin da ake nufi wannan jifa da kai ba naka ne bayan ka watsa ainihin watsa wannan tsakuwa to shigar da wannan abu zuwa idanun waɗannan mutane ba kai kai ba Allah ne mun fahimci abin yau ashe jifan farko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma isar da jifan ya kai ga inda ake so banda ikon Allah dama ai ba mai iya wannan a ɗabi'a ta dan adam dan adam da nisa tsakaninsa tsakuwa ka watsa ta ba za ta kai gun ba ma za ta zube to amma Allah ya kaddara kowanne idan kafirai mutum dubu daya kowanne tsakuwan nan ba lalle ta kai guda dubun ba ma la Allah ko ba haka bane a ce ta shiga idan kowanne ɗaya daga cikin su wannan da malamarin ai sai rabbul izzati ko to shine abin da ake nufi don haka Allah madauki ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jifa anan ba zai taimakawa ko wannan aya ba ta taimakawa aqidar jabariya sai mu ci gaba akwai dai maganganu da yawa akan wannan abin tunda ba shine mawdu'in mu ba sai mu bar shi haka waɗanda za a kashe su a gunnan kuma yanzu nan in samu aljanna ƙala sai ce fa innaka min ahliha to shikenan kai ka shiga cikin su kana cikin aljanna a shikenan kuwa to in kai ne misali an ce ma kai dan aljanna yanzu ya za kai sai ka koma baya ko ka ce ai abinda kake nema ya samu to shi ba haka yi ba yawwa fa akhraja tamaratin min qaranihi a lokacin nan sai fito da wasu wato dabinai da ya fito da su dan ya ci min qaranihi qaran shine jaka da ake sa kibau yawwa faja'ala ya'kulu minhunna sai dauka yana ci ma'ana akwai akwai dabinai tare da shi a cikin wata yar jaka ana ce mata ju'ba ju'batun nashab yar jaka da ake sa kibau a ciki sai sa hannu ya dauko yana ci sun makala sai ce kai ina la'in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila yace wallahi in na tsaya ma nace sai na gama cin dabi nan nan wallahi rayuwa ta yi tsawo da yawa nan da nan farama bima kana ma'ahu min at-tamri yayi watsi da dabinan dake hannunsa thumma qatalahum hatta qutila ya kitsa cikin kafirai yana yaki ya kai sara nan ya kai sara nan har aka kashe shi a wannan wuri kunga ya tabbata dan aljanna da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Umair ibn al-Humam radiyallahu anhu wakadhalika sa'alahu Auf ibn al-Harith ibn Afra hakanan Auf ibn al-Harith ɗaya daga cikin al-ansar nan guda uku da suka fara fitowa mubaraza da shi da Muawwidh wanda mahaifiyarsu Afra ko kafirai suka ce a ba mu ba ku muke nema ba ko to shi Auf din sai shi ma yazo faqala sai ya rasulullah ma yudhikun rabba min abdihi wanne abu ne ke sa ubangiji dariya daga bawansa wanne abu ne wanda idan bawa ya yi ubangiji har zai masa dariya mun fahimci wannan qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghamsuhu yadahu fil aduwi hasira abinda zai sa ubangiji har yi ma dariya shine mutum ya jefa kansa shine gamsuhu kaman kai nutsu gamsuhu yadahu mutum ya jefa hannunsa fil aduwi a cikin abokan gaba hasiran alhali ya cire binan silkensa mutum yana yaƙi babu silke shi ake ce mahasir cire silke yau mun san silke riga ce ta karfe da ake son a kirje da an kawo sara ba zai sare ka ba zai same ka ba ko to mutum ya cire ya shiga cikin abokan gaba ba tare da wannan silke ba shi ake ce qatala hasiran to mutum yayi wannan ya jefa kansa irin wannan abu ana cikin yaki shine abin da ke sa ubangiji har yi masa dariya dariya ta rahama mun mun ji abin yawwa wani daga cikin nasoshi da suke tabbatar da annabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah subhanahu wataala daga cikin sufofinsa akwai dariya awa akwai wata kuma da akwai wasu hadisai dama daban da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke ithbatin sifatu dhahiki lillahi tabaraka wa ta'ala wannan babin asma'i wa sifat ma jisu wata ran insha Allah to shine sai yake faɗa masa fa naza'a dir'a dir'an kanat alaihi fa qadhafaha yace sai ya cire silke da yake jikinsa fa qadhafa sai ya watsi da shi akwai silken fa amma sai ya watsi da silken nan sun ma'akaza saifahu ya ɗauki takwabinsa faƙatalar ƙauma hatta ƙutila shi ma ya yaƙi mutanen nan kafirai har sai da aka kashe shi wahina asdara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'amra bil hujum to ina za mu tsaya ne za mu iya kai wacan? kuna jin daɗin labari sai ci gaba na ga bakwai ta matso tsayi mu je mu gani يسي وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد يعني عندما زال صلى الله عليه وسلم يباد أمرني أكي حالي أرام حالي النم دكا فرسك كاو كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه ألوك سنن قاف حال كافري شين حدة حدة شين أبو سنن أبو قاف حال دكا فرسك كاو قد ذهبت يا تفي ma'ana sun yi rauni wa fatara hamasuhu kishin da suke da shi da zafin zuciyar da suke dauke da shi fatara ya yanke mun fahimta ma'ana an samu rauni a zuciyar kafirai dama ba Allah ya alƙawari ba sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba yawa fa kana li hadhihi al-khittati al-hakimati atharun kabirun fi ta'azizi mawqifil musulmi wannan hutta wannan tsari ku da aka yi mai hikima wanda dama aka ce ku basu sai sun zo ai shan ruwa zai kawo su nan gurin kun ga ai ce dabarar ta asali da aka yi ko to wannan hikima da aka yi da aka tsara tsari mai hikima da aka yi atharun kabirun yana da tasiri mai girma fi ta'azizi wajen karfafa mawqifil muslimin matsayin musulmi da kuma karfafa zuciyarsu fa innahum domin ku su hina ma talaqaw amra amra shaddi wal hujum yayin da suka samu umarnin tsanantawa nan da kuma kaiwa hari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad kana nashatuhumul harbi ala shababihi lokacin da su kuma wato ƙarfin zuciyarsu ta yaƙi yana samartakarsa ma'ana yana farko bai launi ba kamar na su kafirai to ƙamu bi hujumin kasihin maririn a lokacin ne suka kai hari harin kuma da yake kasih in an ce kasih shine qati' abun da yake yankewa suka kai hari mai yankewa kwata-kwata wanda zai rusa abu ya yanke shi ya saukar da shi har ƙasa shine ma'anan kasih maririn kuma qawiyun ake nufi zumirratin fastawa ko ai zu quwwatin mirra nan daga marir daga mirra ne ba mai dashi ba wannan inda dashi ake nufi murrin za a ce mun gane yawa marir ana nufin qawi bi ma'ana zu mirratin faj'alu yuqbiluna an yaqlibuna suhufa sai suka kasance suna bin safu safu wa yaqta'una al'anaqa suna yanki kawuna la ilaha illallah kawai sahun kafirai kawai ake bi sai sauke kawuna ake zi haka ana kowa sa takobinsa ƙasa kawai sai kai ya faɗo wa zadahum nashatan sannan kuma abin da ya ƙara musu ƙarfin zuciya da ƙarfin jiki in an ce nashati da asali mutum zama active shi ake nufi da nashati karsashi kenan yawa a fassara shi da karsashi abin da ke ƙara sa musu karsashi kuma shine a wahidda da kuma gafi har yanzu an ra'au rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya thibu fi dar'i fi dar'i sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin silkensa ka san idan ka ga shugabanka cikin abu to kuma yanzu komai naka sai karfafa ko shi yasa kullum ake son mai kiran mutane zuwa ga abu ya zama shine a gaba wajen aiki da abun yawwa in kai haka to sai ai saukin ai koyi da kai domin kai kai tarbiyyar mutane yawwa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi ake yi to a lokacin nan sai kowa kuma ya zabura waqad taqaddama taqaddamahum ko ya kuma shige gabansu annabi sallallahu alaihi shine a gaba falam yakun ahadun aqraba min al-mushrikeen minhu babu wanda ya fi shi kusa da mushrikan a lokacin ma gaba daya um kaga maganar tsoro babu ita rawahu al-bukhari wannan maganar bukhari ne ruwaito wa huwa yaqulu fi jazmin wa sarahatin yana magana cikin yankakkiyar zuciya ma'ana babu kokonto shine jazm yawwa وصراحة دكما بيان أبو قلو قلو باب ويوا ينا شوا سيهزم الجمع ويولون الدبر وانن تارن ينزي واتي زي ورغجي كما ذا سجوية بيانسو آه فقاتل المسلمون أشد القتال سي مسلمين سكا ياكي ما في سنن ياكي ونصرتهم الملائكة ملائككم ملائككم سكا تيمكا مسلم ففي رواية ابن سعد عن عكرمة رواية آه ابن سعد دقى إكرمة ƙala ya ce kana yau mai izin yan duru ra'asun rajuli la yadri man darabahu a wannan rana kan mutum kawai sai kuga ya faɗo shine yanduru in ce nadara ma'ana sakata yawwa yanduru ra'asun rajuli la yadri man darabahu mutum kawai sai kuga kansa ya faɗo bai san waye dake shi ba waye sare shi ba a watan duru yadur rajuli la yadri ko la yudra man darabaha hakanan kuma wancan mana bai layu dura ne ma'ana ba a san wa sai kawai ku ga kai ya fado ba a san waye sare shi ba sannan kuma ka ga wato hannun mutum shi ma an yanke shi ya faɗi ƙasa ba a ga waye yanke shi ba su waye suke yin wannan mala'iku ne yawwa wa qala ibn abbas har abdullahi dan abbas yana cewa bainama rajulun min almuslimin yashtaddu fi ithri rajulin min almushrikin wani daga cikin musulmi a ranar yakin badar din nan ya shtaddu fi ithri ya biyo wani kafiri da tsanani shine in an ce ishtadda fi ithrihi ma'ana ya biyo shi da karfi ya kawo masa hari ta baya yawwa fi ithri rajul min al-mushrikin ko amamahu yana gabansa ma'ana mushrikin yana gabansa shi kuma ya biyo shi id sami'a darbatan bis-sawti fawqahu sai kawai yaji wani duka kamar da bulala ta samansa samansa fa sai ji kamar dukan bulala fiu irin karar iska din nan an keta iska da bulala wa sautul faris ya kulu ya ji wani akan doki yana cewa aqdim haizum yi gaba kai haizum haizum sunan dokin da mala'ika jibrilu ya haune ranar yakin badar yawwa sai ya ji ana cewa aqdim yi gaba mana kai alhaizum fa nazara ila almushriki amamahu sai duba mushrikin da ke gabansa fa kharra mustalqiyan sai ya ganshi kawai rikita ya fadi akan bayansa shine mustalqiyan rigingine yawwa fa nazara ilaihi fa idha huwa qad khatama ko khutima anfuhu sai duba kawai sai ga an tsaga hancinsa khutma khatti zane ma'ana akwai wata alama akan hancinsa ta duka wa shaqqa wa shaqqa wajhuhu an kuma tsaga masa fuskar ka darbati sauti kaman dukan bulala ya duba ya ga wannan da idansa gashi fa shi ya kawo masa harin shi yake so ya kashe shi amma sai ga mutumin ya faɗi kafin takobinsa ya kai gare shi kaga kenan dole bai san waye da ke shi ba kuma ya ji ƙara ta samansa ashe kafin wannan mutumin ya zo mala'ika ne ya gama da wannan mutumin kuma shi da kansa ya duba fuskar mutumin ya ga alamar an yi dukan mun fahimci abin aka ashe kaga kenan ba wata ba wani dabo bane dukan ne na hakika mala'iku suka yi yace fakhdarra zalika ajma'u sai ya yanke wannan gaba ɗayansa ma'ana ya yanke ya rabu da jikin shine ma fakhdarra in an ce fakhdarra ai faqtata'a yawwa yace faja al-ansari sai wannan mutumin madinan wato wannan ansari din sai ya zo fa haddatha bidhalika rasulullah sai yake bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari yace ya rasulullah kaji fa abin da ya auku na tin karo wani mutumi zan kai masa hari kafin takobi na ya kai gare shi sai gashi sai na ganshi ya fadi kuma ga abin da na gani a fuskar sa an yayyanke masa jiki fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqata wallahi gaskiya ka faɗa zalika min madadis sama'i thalithati wannan yana cikin wato ƙarin da aka kawo mana daga sama ta uku ku duba ma ku gani tahdidin ma da aikata ma'ana da ware mana daga ina ne wannan taimakon ya zo sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata to saura abin nan fakara ɗaya ko mu karasa wa qala abu dawud al-mazini abu dawud al-mazini yana cewa inni la atba'u rajulan ni ina bin mutum mun gane wannan khutima anfu din nan da na faɗa ko ma'ananta uthira ala al-anfi ma'ana athara ala al-anfi wato gurbi a hancinsa yauwa wannan mutum yana cewa inni la atba'u rajulan min al-mushrikin ina bin mutum daga cikin mushrikai li adribahu dan in kai masa duka in doke shi in kai masa sara kai iz waqa ra'suhu qabla an yasila ilayhi sayfi sai kaga kansa ya fadi kafin takobi na kai kansa gashi ba kowa gaban sa yace ya kawo hari ya kawo saran takobi kafin ya kai wato takobin ya sari keyar mutumin ko wuyansa sai ga kawai kan ya fadi an taimaka masa fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi sai na yadda na tabbatar da cewa wani ne wanda ba ni ba ya kashe shi waja'a rajulun min al-ansari bil abbasi to a ranar nan kun san fa lokacin da aka yi wannan yaki abbas fa bai musulunta ba ana cikin wannan yaki na badar sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo da al-abbas ibn abdul muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a asiran ya zo da shi cikin kamammun yaƙi ya kamo shi ya kawo shi gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙal al'abbasu shi ne al'abbas yake cewa inna haza wallahi ma asara ne ce wannan mutumin wallahi ba shi ya kama ni ba in ji abbas yauwa ya ce laƙad asara ni rajulun ajila wani mutum ne mai ƙarfi mai kyakkyawar sifa min ahsanin nasi wajhan wanda ya fi ban taba ganin mutum mai kyawun sufa irinsa ba shi ne ya kama ne mun fahimci wannan yau min ahsanin nasi wajhan ala farasin ablaq kuma ya zo ne akan wani doki mai dabbare dabbare fari da baki shine mana ablaq yawa sifar launi ce an ce abu ablaq shine abin da yake mai fari da silkin baki yawa larabci da daɗi yake eh amma fa in ka dage ka koye shi yau ya ce wa ma a rahu fil ƙaumi ya ce na duba kuma cikin mutane dubban ga wannan mutumin ba ya duba haka ya dudduba bai ga mutumin da ya kama shi ɗin ba amma ce ya ce dai mutumin da ya kama shi ba wannan ba ne gaskiya ma'ana ba wannan al'ansarin da ya kawo shi ba ba shi ya kama shi ba ya ce shi wanda ya kama shi wani mutumi ne mai kyakkyawar sifa bai ga mutum irinsa ba kuma sannan yana kan doki mai dabbar dabbaran baki da fari yauwa to shine sai ke cewa faƙal al'ansari sai shi mutumin madinan yake cewa ana asartuhu ya rasulallah ni ne na kama shi ya rasulallah faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uskut kai shiru kai dai faƙad ayyadaka Allahu bi malakin karimi Allah ne ya taimake ka da wani mala'ika mai karimci wa ƙala aliyun aliyu kuma radiyallahu anhu yake cewa ƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yau mabadirin a wali abi bakirin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ke gaya min da ni da abubakar in ji wa in ji ali yawwa ali kenan ya yarda da abubakar mutumin kirki ne tare suka yaƙi da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ko yau bai ce mana zai ridda ba eh aliyu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana da ni da abubakar ma'a ahadikuma jibrilu wa ma'al akhar mika'il wa israfilu malakun malakun azimun yashhadu alqital ma'ana ɗaya daga cikin ku jibrilu ne tare da shi ɗaya daga cikin ku kuma mika'il ne tare da shi sannan kuma israfilu ma mala'ika ne mai girma yashhadu alqitala da shi akai wannan yaki aw ya kuna fil qitali ko kuma a wata riwayar mai riwayar ne ko kwanto ko ya ce ya shahadul qital ko kuma yana nan a cikin wannan yaƙi shi ma da shi akai to sai mu tsaya nan sai mu tashi kan inda iblisu yansahibu an maidanil qital ko dangane da abin da ya shafi taimakon mala'iku malam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fatuhul bari ya kawo tambaya daga asubki a cikin fatawar subki yana cewa malam asubki yana cewa an tambaye shi wata rana menene hikimar mala'iku su zo yaƙi su taimaka wa mummine bayan ku mala'ika jibrilu zai iya ɗiban wannan mutane gaba ɗaya lokaci ɗaya a halaka su halakawa irin yadda aka yi wa adawa aka yi wa samudawa ko me hikima to shine sai ke cewa amsar a nan ya ce asali Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan ne don ibqa'an lil asbabi don a wanzar da sababi ya zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai su ji cewa sun yi aiki yauwa mutum ya ji cewa ya yi wani abu sannan kuma don a bar mana sababi nan gaba cewa sababin nan fa bayan dogaro da Allah to al'akhdhu bil asbabin nan wajibi ne kar mu zo mu zauna kuma nan gaba a rayuwa a ce a shi kenan kowa sai ya koma masallaci a daga hannu a yi ta addu'a ga kafirai a kofa kuma shi kenan a cewa ba za a ɗau makami ba a shi kenan tunda Allah maɗauki ya saba a yi koma na'ika su yi maganin kafirai ba haka ba ne labudda min al'akhdh bil asbabi wannan darasi ne da za a sa mutane a cikin rayuwarsu cewa komai da sababin sa yake tafiya shi yasa ai kuka ga ran yakin uhudu ba a tura mala'ikun ba har aka kashe mutum wajen saba'in daga cikin manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda me saboda asbab din sun canza dole ne a samu cikakkiyar da'a tsakanin shugaba da mabiya da aka sami kamar da zamu zo mu ji a Uhudu da aka samu sabanin haka yayi umarni akan a tsaya akan abinan dutsen nan ba a tsaya ba wannan abin ya sabbaba aka sami sakamako marar kyau a cikin yakin duk da za mu zo mu ji da insha Allah wasu malamai suna cewa a a yakin Uhud fa nasara ce ba cin ba faduwa ba ce yau amma zahirin abun kamar an fadi tunda an kashe adadi mai yawa daga cikin musulmi to amma daga ƙarshe za mu ji insha Allah mun zo kansa da darussan da suke ciki a takaice dai dan a nuna wa mutane kar ku dogara da cewa kawai za a zo a yi muku haka abu amma ku dogara da cewa sai kun ɗauki mataki kuma ku nemi taimakon Allah kun ga wannan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da shi a cikin yakin shine mai addu'ar an ba shi tabbas cewa za a ci nasara tun kafin a fara amma bai daina addu'a ba kuma sannan an turo mala'iku da aka turo mala'ikun ma shi ma sai ya shiga silke kaga idan da za ka ɗauki irin wancan tunani da aka turo mala'iku sai ai me sai ce duk ku dawo kawai sai mu zauna a cikin arishi ma gaba ɗaya mu zauna mu huta yauwa dole ne sai an ɗauki mataki sannan abubuwa suke tafiya mutum kuma wannan darasi ne a cikin komai na rayuwa kada ka bari a ce haka kawai za ka zauna ka kishin gide komai sai an maka kana kwance wannan ba daidai bane ba tunani ne mai kyau ba hatta neman rayuwa ka tashi kai aiki ka samu abin da zaka ci kada ka zama kallon alal nasi kamar da dai da'iman an saba fadakarwa Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya kara mana fahimta ya kara wa manzansa sallallahu alaihi wasallama daraja Allah madaukaki ya kara tabbatar da mu akan hanyarsa ya karbi rayukan mu kuma akan ta wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in